أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا رجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك جزاء المحسنين ليكفر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبدا ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddar mu a markazin ahlu sunna wal jama'a wanda ke unguwar karkada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar. Yau muna Juma'a 27 ko ga wata da takwas ne ko? 28 ga wata na Muharram hijira shekarar 446 wanda ya dace da biyu ga watan takwas 2024. Allah mana jagoranci. Darasinmu na ƙarshe muna cikin suratun zumar mun tsaya aya ta talatin da biyar. Kinin insha Allah za mu tashi aya ta talatin da shidda. Kayan na uwa muna da akwai ɗan uwa cikin malamai na Abuja, Ahlus Sunna, Dr. Bashir Sama'il, masu kallon talabijin Afirka TV suna ga shirin shi. Ya kawo ziyara kuma ya kawo mana ziyara muwa. wanda insha Allah shirin mintunan 20 na ƙarshe za mu ba shi ma ya ɗan kabudunwa ta nasiya insha Allah mintin 20 na ƙarshe insha Allah ina zuwa ƙarfe bakwai da rabi insha Allah takwas da rabi bakwai da rabi insha Allah a kai ɗan zuwa ƙarfe bakwai zuwa takwas da daidai takwas da daidai kenan insha Allah zai hau shi ma ya ta'ayin nasiya insha Allah kayan nan na isko tambayoyi duk da cewa lokacin da ake ciki ne masa'alar nan tawaka na anan an hada juma'a da la'asar wannan uwa ya ce shi daga baya ya yi amma ya da sake la'asar shi dalilin tambayar ɗan uwa matsaloli na addini kullum mafahimci wata matsala ta addini idan malami ya ce kaza balle na suna ko aikata kaza kayan kai suna kayan kai suka ka tambaye shi ka tambaye dalilin shi na yin wannan abin da yi in ma mene ne yi iyayewa ya baka mahuta a kan wannan abin da yi ila jan hankali na kiyan uwa duk mutum zai irin wannan abin ya kamata in aka ma tambaya ka ba da amsa ga musassa ba kun na yi ba ba haka na yi ba haka bane ba ai addini ba naka bane addini na Allah ne ka ba mutum hujja kwakwara wanda zai ga dalilin ko da bai da ba ga dalilin da kai kaza iya da kyau yanwa cewa mu ba annaba ba ne ba kuma mabiya ne na na sha mai ta muku cewa a sunna shi ne bambancin sunna da bid'a malamin sunna bai kyamar ko inkarin cewa ya kuskure ya gyara na addini na Allah ne neman katari ake a yi daidai ban da shaki shayi a kowane lokacin ne wata fatawa ka tambaye ni me dalili na ko da na kasa bayani ka ce baka amince da wannan kaji bayanin kaza wuri kaza ce kaza me yasa ne ce kaza ba wani matsala iya cikin wa cikin magamata sahabbai tabiya irin wani mas'ala a gaban sahabi wani zai mawa sahabi ta wata tambaya wani ba na amsa wani ce kai me kace ba wani mu'ana ce zan fituna ka za ga ga malamin rigima ba wata rigima addinin Allah ake wa ana neman hujja ne za a ma sahabi tambaya ya ba da amsa amma ta a amma tambayi wani ko in ka ya ce kai kuma wani wani me kace ka zo mana yace fitina ce zaka ga ga malumai a addini ba ni malumai bane ba addini ana neman mutane ana neman gaskiya bauta mu Allah kan hujja ba damuwa ko lokaci ne fatawa mutum bai gamsu bai tambaye me dalili na ba wani matsala an kuskure yan koma gyara ba matsala ko yan uwa masala ta ga masalla asali kai mu zo juma'a asalin maganar ga masalla guda biyu abu ne wanda magabata suna saɓanin fa'inta yanzu misali asalin jigon magana ga masalla guda biyu ruwa ma musulun hadin abdullahi bin abbas wanda ya bada labarin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga masalla az-zuhr al-asr yayi suraka a takwas ya gama magarba da isha raka'a bakwai yayi jama'in su wata min gaira haufin wala matsar ya ce babu tsoro babu wani ruwa wanda ke ba labarin cewa shi ma za a rada bidalik ya ce a rada allah ya hannun shi ummata to annabi me yake yi wannan gama sallah da yi magariba a zuwar na asar magariba isha ya ce iyali ne ɗauke kumci damuwa ga al'ubashi ƙarƙashin wannan madogara ta malamai duk abin da zai mutu wata matsala in aka ce za a raba sallah wani abu da to aka ce za a yi ta ɗaya ɗaya rashin lafiya ne wani abu da ba da abin da ya kawo matsala ya ga in dai akwai haraji kan wannan kuma da hujja ashe ana gama sallah dalilin ruwa dalilin tsoro da ta fi ta yi da gina hawan wala matsala kenan su ne ake gama sallah da ko tsoro ko ruwa wannan shi ne jigon magana to wannan masala ta gama sallah guda biyu can mu koma malamai magabata masu ilimin addini kan gama matsalolin su hana za mu ci hana fara su duka ma jam'in sallah ɗan ba a arfa ba da muzdalifa kwata-kwata musu amince da jirgin ruwa an harko da tautar ta kai ka ta karanta hujjoji ba jami baiwa ba yi an kai ma ba ta yi ba an karanta da tawar hana idan ka shigo imam shafi rai mawalla shi ne wanda yake halatta jami'i kowanne a zuhur da asar magarba isha kuma har juma'a da nasa imam shafi imam malik shi a a a wajen imam malik ya yarda da gama sallar magariba da isha amma a zuwan asar babu shi a malikiya bari mu ma ba a gama samun a zuwan asar al-malikiya ba mu ci daga ba sai ciki da dare magariba isha dalilin ruwa ko hanabila su ne suka amince da gama sallar guda kowace amma ba magana gama juma'a da al'asar kun gane kenan a cikin guda hudu ɗaya ne yake ɗari saman ɗari imam shafi shi ne yake kan kunin za a gama kowace inda dalili malikawa ko ba juma'a ba ba a gama ma'azin da asa a malikiya su kuma a nan duka mamakin babu shi gaba ɗaya to kaga wannan ya ka diba miyan wanda wukara yanzu mun ce mun ga dalilin hakun ibn abbas ko wannan kwanaki na zata fatawa ta fauzan malaman saudiya mai yawa kan haka suke amma fauzan nake cewa abin da ya kawo su hanabila ko saudiya malaman saudiya za ka zan karanta fatawa su ko an shiga wani aka shiga gulguna abu an ka tafi fatawa jami'in a zo magarba isha ya ka tafi jami'in juma'a la'asar sai ka ce ba a yi sakamakon hujjojin malaman saudiya hujjojin ne ba a yi a wajen su ko za ke cewa me ya kawo malaman saudiya su usaimin su bin baz suka tafi akan cewa ba a gama jami'in juma'a da la'asar saboda ce a mazhaba ta hanabila ana iya yin juma'a kafin zawar sa a ƙarshe kafin zawar ana da kenan tunda ana iya yin juma'a kayan azuwar kenan baiwa a ɗauki jami'in azuwar a juma'a a gama da nasa ita shi ne hujjata ta sa hanabila suna cewa ba a yi ya ce to yanzu ce lokacin bin ba zama wanda faza na gicciya lokacin bin ba shi ya mai da masallatayya bali a riyar da na ka fara ya mai da masallatayya juma'a kanta ba a yin ta hebarin zaman ya ce kenan dalili da ya sa suka hana jami'in juma'a da la'abar dalilin ana juma'a kafin zaman ya ce tun da wani abin ya tashi sun mero juma'a bayan zaman ya ce ba abin da zai hana jami'in juma'a da la'asar shi manganin malin da kan masana shi imamun da ke cewa ba wata hujja idan hana wancan ka ta halitta jami'ar zuwar la'asar me yasa za ka hada jami'in juma da asar ta ga ɗanwa a takaice masala ce kuma gaskiya da madogara wanda suka sun da madogara an mutum ya nuna da su ba wani ko ba wani sake sallah tun da huta ko da bi na su kawo wannan shi ne kuma magana kenan akwai magabata masu gana na yi kuma ta takaice sai nasiha kan magana yan ayo gaskiya mutane suna ɗaukar jami'i kan wani abu na sha'awa kun da mana kun da harbi kun a harbi kun an shi musalla gaskiya ya bukata dalili wanda yake akwai misali gadan gadan ga ana ana nuna a gudu ma hadirin gashi nan ana ga ko ya gani alama har ga ana gudu a tsiya shi gida irin hadirin gashi nan gadan gadan ko ya san kowa na ga abu da dalili amma ya kawai anan ba ma wata wata ke jigai ya lega ko a jirgin sallah wannan shi ne kusa a gaskiya wani sarki ne gaskiya ga mata wanda a yi shi da dalili wanda akwai akwai tsoron akwai harashi haka na ga nan cikin masallacin yan uwa cikin yan wani nan su magana da suna an yi ruwa da rana wani sha ɗaya zuwa sha biyu a ƙarin ruwa wallahi babu wani wani ƙorama babu wani hukun an yi ruwa babu hadin mana rantsi da Allah wai sun jimin sun watsi sun jimin zalla a zuwa asar wai jami'u a kuma hujja sai kana ba wannan ba bai cikin cikin magabata yanzu gaskiya kamar kake abin da sha'awa amma da dalili aka yi da uzurin gaskiya akwai dalili kuma sallah ta nawa Allah ta yi mu sai alaran ma'ayata 36 zumar أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد نعم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أليس الله بكاف عبده نعم Allah na tabbatarwa ne cewa duk da mun san da Hamza ta biyo aka abin da bai ba da na fahimta an san ana kanta alamnashra da kasar da alamnashra ba ta mai bace ba nan tabbatarwa ne cewa tabbas Allah ya kasar mu bawon shi nan mai magana kenan dun bawon da ya kama Allah Allah ya san mishi duk da akwai maganar ƙira'a ibadahu abdahu jinsi ne ala kulli hal in ka dauka annabi sallallahu alaihi wasallam ne Allah ya isa mushi kai ma ka dogara ga Allah Allah ya isa maka wa yukhayyifunak bil ladina min duni yukhayyifunaka ma'ana suna baka suna maka barazana suna tsoratar da kai da wasu bayi wanda ba ma'ana wanda ba Allah ba bayin Allah ana maka barazana nan suna maza Allah barazana da gumaka da za ta ruga ai za su gama da kai za su hallaka da kai a rika ma barazana da wani abu na dudu irin ɗan uwa kuma mace Qur'ani ta yi ne ta ta tashi kiyama yanzu nawa idan an wa annabawa barazana da abun bauta wanda ba Allah ba kai nawa yanzu misali ɗan tsubu kan mai da'awar tauhidi sun zaɓe barazana za a gama da shi za a mai sihiri ko ya ko kaza a gama da shi ba kana yi ba wani shi ala ke magana za su maka barazana tsoratar da kai da wani abu wanda ba Allah ba to in ba rashin hankali ba mutumin da ya kama Allah ya dogara da Allah ya imani da Allah ta gama barazana da dudu gunki banza akwai kaga fushi hankali sai Allah ka ce wa mun yadda kama da mun hadi duk da Allah ya ji da shi zama shirin da shi wani akwai bata in ba shi ne shi zaka mai tauhidi barazana da gudu shirme da kai mai makomi bai ma kai shi ko ne balle kai maka shi bai ma kai shi ko ne in wata masu ji abin da awa sun san abin da yau kana ina kai wata rana ban san ciya katorban wannan katorban katolos ina tunan da kat november katorban katolos ban man ciya na mun na je can wajen kasuwa wajen dispensar an kawo wani malami daga daga daga Najeriya masu masu wa sunna jafai ina ji kuna wallahi aka ce wani malami ya kawo lakani za ta bata yadda a zuciya ko a juyo bayan hannu ta bata yadda za a yi a ta bata yadda amma a juyo bayan hannu kowa ya karanta an ƙari a juyo hannu ya ce ya ba su sati don ne za a karanta ya gama yawo da su daga su har duke su Allah ina ji da kudu na wani sati an ba mu sati don shekara talatin da wani abu talatin bayan watanni in samu to haka cikin muka barazana Allah akwai wasu ƴan uwa na san su Allah zawarta musu suna zuwa sallah nan juma'a daga can wajen gona musu ka hazawa suka har suka hazawa urukan suka hazawa juma'a wajen mu wai saboda wata barazana za a gasa kaga akwai wani imani da haka haka suke wannan kullum za a muka wannan barazana ce mashirme ne ƴan wannan da ƴan kwanaki sati akwai cikin bayan Allah ɗan uwa sai an ce misali fannin lahiya na je kaza na rika kaza sai ka ce malam wallahi ka tashi wannan mutanen babu su barin kuwa to Allah malam wallahi ba su barin ku ji suke sun ba su barin ku eh ba barin ku suke ba kace wallahi da cikin rashin lahiya ce ba wani matsala ne ce gida da da sun mun mutane da sun mun shekara 30 ne na duk da mutane ai da ce wanda kun ne Allah ka abu yi ne kun Allah ka abu rashin lahiya cikin ayi ta kowa ana ma rashin lahiya kaka da ba wani magana sihiri mun abu da sun da sun kashe mu wallahi da sun kashe mu da an jima muna kabari da haka ba ku suke mana kowa lan yusiba illa ma kasaba lahu shine kai wannan da mun gaza haka Allah kadara kun kamar kowanne da yake mutu annaba mutu gaskiya musu kaza kai zama nan wani bawan alanuwa wani malami ya shiga radio television radio ta amfani ko shi na kashe jafa yake ciya ba gashi ba sai ta malamai ba gashi ba kaza wai ya ga wuya murna ha a yi a radio kashe jafa kaga shirme ne yanzu jafar ya mutu mutuwa take amma ta jafar baya a ci sunna baya da ci shi ba yake asara yi ba asara bai wani hauta shi hada ban Allah kuma sunan wanda ma da kace zai sai shi kenan ganin wani ya mutu ba yan wata ne farko ko ke tsoron ka aje wani mutu kaza kaza in sunna an kare ko mun mutu an kare mu sai ta ta ta sunna ta ta ana nan ya mun muke danne ya muke ce maka kun goma ce da ba muke ne ma a ya ku goma ce da ma sama da yake ne yan bayan ku da dan mun san ko na wanda mun kai wa mutu ba su kuma san ba san su san bid'a ba ba san shirka ba ko kuma mun ayi da mu an bid'a da mu duk da mu aka yaba muka tuba haka na kun dan sauki sauki da wanda shi da mun cikin sunna ka su kan gari har kai kaga shi kenan bai wa turara maka kina kan mu ne mun dan da mu ma tare da mu Allah ya jido a ta ce kenan eh haka suke barazana kaka da Allah ya ce ومن يهدي الله ومن يهد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام ومن يهدي الله فما له من مضل دون وند الله يرضى يشري دشي تو با مي بتر دشي kinan shiriya wata baiwa ce ta Allah da ganka ka hana shiriya kamar Allah godiya amma ba a ci Allah maka wallahi sai ga mutum wani wawawa ya gane suna ga mutum da kwata ilimi amma a kai shirka da Allah kan bida bai wani don ne na Allah shirya da Allah wata na haka Allah wanda Allah shirya da shi ba mai batar da shi ya ce alayhi sallahu bi azizin zintika tabbas Allah mabuwayi ne ko mai tsirin kamun da mai saba da shi magana kenan wal insa alatahum ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون نعم الله يكشي أمين الله يتولى إن سألتهم wani an wata tambaya ce kuma amsa sananna an san jawabi nan ya kantar da mu aƙida ta kawaran harku cewa kawure ne mushrikai ne amma sun san da Allah shi ne mahalicin komi da komi shi ke tahiyar da komi suna wannan shirka ne ta hanyar tsani ta hanyar kaza na ga mu kullum dan adam idan zai bauta mu Allah da ka da ra'ayin shi dole bar hanya ba bautar Allah da ka inda ana yi da Allah bai aiko da annabawa ba shine hadarin bid'a kenan bautar Allah da ka an ka diba ƙurin shawa sun san da Allah sun san da girman Allah har abin suke cewa ai ina na kai in bauta ta mu Allah matsayina na mutum kai tsaye ina sai sun bi ta hanyar waɗannan suka ce malamu su aljihun ko matan suna ga wai tsari ne su ba su damar kusantar Allah Allah ya karfi wata maka tsaye kaga anan an ba akwai girma Allah ko amma akan jahilci akan ra'ayi hatta da kaga suke ba labarin suna tsawafin Ka'aba zur wani wani tawili ne wani wani girman Ka'aba ce yaushe zan zo in kewaye ɗakin Allah da kayan da na bauta da na saba ma Allah wani tsarki ne girma Allah ne girma ka'aba ce ka a yi tsawafinka da kaya da yi zurfi da Allah yi ba haka ne ra'ayin su ba su hatta ruhubaniyawa ta ra'ayi haka ne ba a bautar Allah da ka to nan Allah ce idan ka tambaye su man halakar samawati wal ard inda ka tambaye su waye mahalicin sama da ƙasa da ya ƙulun Allah amsa Allah ce za su ce maka Allah kin basin matsala kan tauhidin rububiyya la halu wala la rizq la kaza kaza bas kun sha bas in kai ina matsala kun da zuciya bauta ma Allah su ma nasu ba matsala Allah bai girma a su tsanin wannan shi yasa kaza kalmar la ilaha illa Allah tun yan warku ka horon mu wata matsala Allah kalmar Allah kadai ne babu abin su suna gaba da bauta ma Allah kai tsaye sai an bata hannun su kalmar wani ilaha ce wani ana iya wani to ke nan yanzu a cikin da kamtar nan za su ce maka amsa tabbas za su ce maka Allah ne mahalicin sama da ƙasa ba su matsala kan haka Allahu ne amma wannan gumaka tsari ne hanya da ake bice kusanci zuwa ga Allah amma wannan mummuna aqida ce a tauhidul uluhiyya sai ce kada su kenan ba su tauhidul uluhiyya su shi ne babban tauhidi kada ta Allah da ibada Allah ya ce قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله كتنبير وانا أبن دفق بات حيثينا الله كبان لاباري يو وانا أبن دفق يبوت تاما وانا با الله با إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر إن دا وانا أبدا الله زي سامين نشوتروا وانا الله يسو سامين ذاك يا يوا باسا يوا جوابي سننين aw aradani bi rahmatin hal hunna muskat rahman ko ku Allah ya so ban wata rahama Allah ya so bani za ki iya hana Allah ya bani don jawabi sun san la to wannan ka kenan su a wajen su kenan sun san da girman Allah amma wannan wannan wasu gasa ce kamar tsari ne wanda ke ke su kusa da Allah wanda a yau wasu an samu cikin musulmi suna ta kiran wasu wanda ya kira musu bayan Allah ana iya yi don samun kusanta zuwa ga Allah duk wannan wani abu ne wanda ya gabata kuma wanda yake ya san abata da uluhiyya to kake nan ƙure sha ma wannan abun ba su da matsalar Allah kuma ba su da sanin girman Allah in ya ba in ya bada ba ne hana in ya hana ba ne bada wanda akida ga yau mushrikan zamani kan horon zamani suna ga cewa bari kamar Allah babu shi lana ce kuran waye duniya ce ma kuran haka a ganta kuran haka aga duniya haka aga rana haka aga wata haka yanzu da yawa su suke masu ilimin turawa amurka tura haka take ba mu Allah kun ta gama hiya musu Allah cikin lamarin su turan aqida ta suke shigo da cikin hikima cikin karantarwa har wata dabaru har har karantarwa ku suke tusawa mu irin aqida ta duka neman waya sama ta karaman dalili da aka aka sama ya aka aka ruwa ya aka aka rana eh wani abu ne za kurin ai wasa da kulluwanka shine wannan wannan cibiyar bincike ta ingila wani shiga magana ya ce wannan abun na salanatir haka aka abu ya ce an jima cigaban teknoloji ya ce kayan mutum adam ya ce an mun komo daga rake da salanatir haka aka kura rana ya ce ta huce halittun sama wannan kusan masa ce wannan ya huce a ce haka aka zuwa ya tabbatar cewa akwai wani gwani wani kwararre shi sai labarai ba mamuza allah ne ya yarda ya ce akwai wani ƙwararri ya guni wannan halittun gaba ɗaya kuma suna da alaƙar jiwa sama ta gaba ɗaya wani kusan wasu ya ce wani guni tun gwarko shi ya gani shi kuma ce har yau shi ke kwantrolar gani shi ce ba wani ka ce waka a ganta gurin muna mutum ma imanin wani allah ne allah ne halittun gani shi ne guni na gwana ya allah alimul hakim shi ya gani shi wannan abu ne hankali ne ba ta hankali da kowace kira hankali idan kawo ku ci shi ne wata zaman ba amurka suka ce mutum ta ce wallahi ta ce ita ma ta ɗin ɗin kiman ta ce wallahi ta ce mutum kuran ɗan adam ko yarda akwai allah ko kun hauka ci kun ta ta haka da ko ɗayan biyu kun ka yarda akwai allah ma da ce kuka hauka ci kun ba magana inkarin allah babu da asirin da gaggasa na maza rashin hankali a takaice kenan su ma kenan aƙidarsa haka take to kenan shi ne Allah ce to tun da ka yarda Allah shi ne mahalicin sama mahalicin ƙasa abin da ya so ba mai hana in ya bada ba mai hana wani hana ba to me ya kai ka kama wani shi wanda ba shi ba wal hasabi Allah ya yi musu ni dai suna kun san da haka duk wani abin Allah ne to ni hasabi Allah Allah ya san mun ni na kama Allah eh Allah ya san mun ni wanda ke kuma wanda ke ma da kuma mun yarda shi ne wanda to ni wannan Allah ya kasar mun kuma ce kuma alaihi ya tawakkal mutawakkilu duk wani mai dogara mai san waje madogara kwakwara ya samu wurin dogara to dogara ga Allah wa tawakkal ala alhayy alladhi la ka dogara ga raye wanda baya mutuwa dole ka gama wata ran babu ko ko kudin ka kare baya mutu ka ka kan kike banza eh amma Allah alhayy alladhi la Allah ce gaba
قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل نعم فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون نعم an yi kira duk abin da zai faɗi ya faɗi an ci farko kafin maganar jihadi ko yaƙi Allah ta gaya musu yanzu ba wata rikima imalu alama kana ta kuma za ku yi na da kuma jini kuma wani yaƙi ku tsaya na muku bayanin gaskiya a muku bayanin Allah kaɗa ta Allah da ibada muhimmancin tauhidi kun ƙi da kowa tsaya da shi ku tsaya kan abin da kuke kuma ni ma in ni an ni ma zan yi nawa shi ne kenan da kuma jini kuma wani yaƙi kowa ya nashi ku yi naku in yi nawa ka sauka ta'alamu za ku san sakamakon kuma ake kowa za ku san sakamakon ake ku tabbas sai za ku san me ce za ku sakamakon manyaki azabun mukuti za ku san sakamakon wanda azaba za ta sama kuma ta kaskantar da shi wa yuhillu alaihi azabun mukim kuma azaba don Allah ya kama biyu a duniya zai kama ka haka lahira zai kama ku da azaba dawwamamma shine azabun mukim kenan kowa ya mashi nan gaba kuma jihadi ya zo na wanda ya kiya kuma a darasa shi ta koji ta gaba
إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل نعم إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق التي تبتر ودتشوى من سبكر مكة دوانا للتاي معنى القرآن للناس دن شريعة دن أنفال المتن يتي كما بالحق littayi ne wanda yake mana yake game mana yake da gaskiya ya zo da gaskiya littayi wanda yake littayi ne da gaskiya muna man da gaskiya sabko don haka ga matsayin ƙura'ani kuma na ƙura'anin allah saukar ma da shi ta rage ga mutane famanita da falinafsi wanda ya bi wannan shirya ta alƙura'ani to ba kai ba yawa ba Allah kyautatawa ba a amfanin kanshi don kanshi kanshi ne yawa ya amfana ba Allah bai yawa kyautatawa a yawa Allah wani alkwai kai bana a kanshi ne amfanin kanshi ta koma kuma manzalla wanda ya bace ya kibi to ha bai ma Allah tsiya ba kanshi ma tsiya fa inna ma yadillu alaihi sakamakon batan shi shi za ta shawa dan shi za ma azaba ce wanda ya yi alheri don kanshi wanda ya ma kanshi ma bai ma ba Allah balle annabi shi don haka ya ce wa ma an ta'alihar da wakil kai kuma baka matsayin ai wannan al'umma ce Allah sa ta a hannunka kamar kiwo ne dole ka su shiryu Allah bai tsora maka ba wakilcinsu ya ce inna ma alaikal bala wa alaikal isa ba Allah ce kai naka annabi isarwa ce kura kai ɗan saƙo ne daga Allah Allah ya ce kaza ku yi kaza ku bar kaza aikin ka isarwa ce amma hisabi Allah ya ce a kan mu shi Allah zai hisabi kai na ka ɗan aike ne kuma Allah bai kama ka dalilin wani da yi imani shi ne kan cewa wa ma anta alaihim bi wakil ba ce ka mutu dilin kowa ya yi bai daba bai daba dan kaji a kama ka baka cika aikin gaba an baka mai suyokin aikin wanda su shiryu al'umma kaza ne su shiryu ba ka koma ga Allah a maka lissafi mutum kaza imani kaza a ba wakilin ko kai ba wakili bane ba Allah na kullu shin wakil Allah shi wakilin ko mushi la halku shin wala kullu shin wakil shi ma halin kullu shin wakilin ko mushi da haka kenan annabi bai da matsala idan mu kubu ba yan wani idan annabai da kula kai ma da biyu na kisarwa ce ta riga al'umma idan masu rabo ne sa amshi shiriya in ba su rabo kashi da abin da ke kanka zana mu labari annabawa babu ba annabawa da Allah ya ku annabi ce wani annabin ya zo ya ce an gwada min da annabawa wani annabi na ga mutane kaya guda jama'a guda tarin guda na ce ko ni ne ga ce a musa ne da annabawa mazala kaɗai shi yawan mutane na mulusari ya ce ana gwada mun annabi wani ya zo ya yi kira kai hannu ga wani annabi wani da mutum ɗaya wanda mutum kai ga wani annabi mace ya zo ya tsare da awar kam ba wanda ya shi kace bai yi wa zibin bai dawa ba mutanen ne ba su da rabu kenan ya zo annabin ne za kenan maganar shirya abu ne a hannun Allah kai na ka isarwa ne shirya tana hannun Allah wanda ya ga Allah mai katarin shirya wallahi ma Allah godiya kan shirya da ya mai ba ta Allah tabbatar da shi akan shirya wannan wanda ya ga wani ya bacewa kai ma ba yawa ba ka ce ganin wayo ne kuma Allah godiya kai da Allah kan hannun kware haka nan maganar annabi sallallahu alaihi wasallam ba wakilin umman mutane bane ba do su ne kidan ba ruwan ka aikin ka isarwa ya Allah ce gaba
الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون نعم ganin mun alƙawarin bakon mu dr bashir ismail daga cikin malaman abuja na sunna zai zo ya kawo nasihin shi zuwa minti 20 na ƙarshe insha Allah da tafadar kusa da ba da kunnuwa kuma yi gudun wanda zai na insha Allah a wannan ƙarshe zai zo nan kuma
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلوات ربي وسلامه عليه إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ‘yan uwa musulmi a daidai wannan lokaci ‘yan uwana musulmi na wannan ƙasa mai albarka a wannan gari mai albarka na zindar a ƙasar Nijar a unguwar kankada haka ne? Allah ya muku albarka. ina muku gaisuwa ta addinin musulunci da cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu a gaisuwa da saƙon gaisuwa daga mayan-mayan malamanmu na sunna irin su sheik abdullahi balalau irin sheik muhammad kabir haruna gombe irin su sheik malam ibrahim jalo jalingo da sauran malamanmu suka ce in kawo muku saƙon gaisuwa da kyakkyawa a niyya da fata zuwa daga gare su zuwa ga gare ku a yan uwa musulmi wannan taro da muka yi bayan mun ji tafsirin alkur'ani ga babban malaminmu ba don babin da Allah maɗaukacin sarki ke cewa fa zakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin da sai ce wannan sakon kawai ya isa amma ni ma ina son in yi a yi tarayya da ni wajen lada na in faɗi kalma ko da ɗaya ce wala Allah za ta amfani wani da ni da ku kuma za ta iya zama sanadiyar tsira gare ni da ku a gobe kiyama yan uwa musulmi a wani hadisi ne so in tunatar da mu wannan hadisin malaman hadisi suke cewa yana ɗai daga cikin gabaɗai idan ka karkato ka taru addini gabaɗai gabaɗai addini bai fita cikin waɗannan hadisan guda hudu to wannan hadisi yana ɗai daga cikinsu don shi ne wasu suke kiran shi maratibuddin ɗaya daga cikin maratibuddin imam ahmad ya ce maratibuddin hadisai guda uku ne yayin da abu dawud ya tafi akan cewa guda biyar ne to ala ayyati halin wannan hadisi yana ɗaya daga cikin abubuwan da duka addinin musulunci baya fita daga cikinsu a kafin mu tafi ga hadisin ina ganin wannan hadisan kowa ya san su kowane mu ko mafi yawa daga cikinmu mun san hadisin nan shahararre wanda ake ce ma hadisu jibril innamal a'malu bin niyyat wa innama li kulli imri'in ma nawa mun san hadisin da ke cewa min husnil islamil mar'u tarkuhu ma la ya'nihi mun san hadisin da ke cewa la darara wa la dirara mun san hadisin da ke cewa al halalu bayyinun al haramu bayyinun mun san hadisin da annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa addinu an-nasiha to jama'a cikin wannan hadisan wanda kuke son mu yi magana kan shi cikin wannan duka su ne na zano muku cikin wannan ku zaɓi guda mu yi magana kan shi addinu an-nasiha da a ce ina da kyauta da na ba wannan hadisin shine nake son yin magana kan shi addinu an-nasiha wannan shine kawai hadisin fa amma wannan hadisin da annabi ya ce addinu an-nasiha sai sahabbai suka kashe kunne suka ce ya rasulullah gawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ga wata ruwaya wadda imamu muslim ya ruwaito yake cewa inna ad-dina an-nasiha inna ad-dina an-nasiha inna ad-dina an-nasiha suka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah liman gawa yake nasiha annabi sallallahu alaihi wasallam ce lillahi ga Allah wali kitabe ga littafin shi wali rasulih ga manzon shi wali a'immatil muslimin wa ammatihim wannan shine hadisi dan uwa wannan hadisi Imam al-Bukhari da Imam Muslim duka sun kawo shi a cikin littafansu shi ma Imam an-Nasa'i ya kawo wannan hadisi lafazin da ya kawo Imam al-Albani ya saha wannan hadisi hadisi mai lamba ta 421 shi kuma a hadisin Muslim hadisi mai lamba ta 55 don haka kai kan hadisi ingantacce ne gangariya babu kura a kan shi don haka idan muka ji hadisi babu kura a kan shi ya rage muna aiki da shi to kafin mu tafi ga magana ta hadisi jama'a waya baito wannan hadisin wannan hadisi a wani ne daga cikin manya-manyan sahabbai wanda a wajen hausawa suke kiran shi mai ganin al'ajabi wai waye ne ake ce mai ganin al'ajabi eh a najeriya in ka ce mai ganin al'ajabi tamim tamimu dari mai ganin al'ajabi lallai tamimu dari al'amarin shi akwai ban mamaki akwai doka hankali to shi ya gaito wannan hadisi saboda me ake ce mashi mai ganin al'ajabi na farko dai shi tamim bai musulunta ba sai a shekara ta tara bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mutune balansare abin nan a nasara ne kun gane da ake cewa kirista ko to daga kiristanci ya zo wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam saboda wani abu da ya faru gare shi ya musulunta ya musulunta a shekara ta tara bayan hijira kun ga wajen gab da rasuwar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan shi ne ma tamimu dari bai da hadisai da yawa da aka gaito gare shi hadisi goma sha takwas aka gaito daga a tamimu dari ya rasu shekara ta arba'in bayan hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun ga kenan bayan ya musulunta shekara ya samu shekara wajen talatin zuwa talatin da ɗaya kafin Allah shi karɓi rayuwar shi ya zauna a garin madina yana kwasa ilimi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam bayan rasuwar shi wajen manyan sahabbai kai bai bar madina ba ya koma ƙasar sham sai da aka kashe sayyidina usman radiyallahu anhu yace shi kan baya mashi daɗi ya zauna don haka sai yayi hijira ya ya bar madina ya koma ƙasar sham tamimu dari wato yana da wasu martabobi wanda ba kowane sahabi yake da su ba ku kirga ɗaya bayan ɗaya cikin wannan martabobin zan gaya muku guda biyar na farko shine na farkon wanda ya yi mimbarin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kun ga mimbari shine na farkon wanda ya fara yin mimbari al-mimbar a lokacin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam farko farko me ake yi kan dutse ne annabi yake tsayuwa ko kuma kan kututturen ici to amma wanda ya fara gina membari ma aiki salalai sallan shi ne tamimun tare kun ji na ɗaya na biyu shi ne wanda ya fara sanya fitila a siraj a sirajar siraja ila masjidin nabi sallallahu alaihi kun ji daraja ko na uku yana cikin ɗaiɗaikun da duk bayan kwana bakwai sai sun safi alƙur'ani na hudu shine kadai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ruwaito hadisi gare shi duk sahabbai suna ruwaito hadisi wajen ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to shi da mimu dari shi annabi ya taba ruwaito hadisi gare shi cikin biyar da yake muku saura nawa saura daya shi ne kaɗai wanda sayidina umar duk da tsananin sayidina umar shi ne kaɗai wanda sayidina umar ya ba dama ya ce ka riƙa wa mutane ƙissa na baka lasisi lasisi na faɗa ma mutane ƙissoshi daban-daban dan sayidina umar yana da tsanani ko hadisi ka ruwaito wata rana sai ya baka rantsuwa wata rana sai ya samu tabbaci to amma saboda yarda da tamimu dari ya ba shi lasisi na cewa na baka dama ka je ka kissanta ma mutane kissoshi to kissa shi ta cewa mai gan tamimu dari wasu suna cewa tamimu ba tamimu yake ba tamimu mimun guda biyu ce tamimu dari addar sunan kabila shi ne sunan shi tamim bin aus dari aus shi ne baban shi a kissar da annabi ya gaito gare shi wata rana ana zaune masallaci annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce a yi kiran sallah da an ci kiran sallah ga al'ada lokacin da ba na kira ba an san wani abu ya faru bayan sahabbai an taru a masallaci an ji kira annabi sallallahu alaihi wasallam bayan an gama sallah Fatima bintu Qais ita ce ta baito wannan hadisi imam muslim ya kawo wannan hadisi sai ta ce a lokacin ina gaba sahunmu shi ne gaba sannan na maza sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya juyo ya ce dalilin da ya sa na yi yekuwa na yi kira mutane su zo ba wani abin tsoro ne ya faru ba ba wani al'amari ne ba abin da nake son na gaya muku shine tamim ne wani mai ibada a cikin kiristoci nasara yana cikin malamansu yanzu shine ya zo ya bani labari abinda ya fi bani mamaki da sha'awa da burgewa daidai abinda nake gaya muku shine tamimu dari shi bai nan bai san abinda ke faruwa ba sai gashi ya tabbatar da gaskiyar abinda nake gaya muku mene tamimu dari ya ce ya rasulallah na zo in yi maka mubaya'a kuma in gaya maka abin da ya faru da ni muna cikin mun ɗauki jirgin ruwa safina mu talatin a cikin mutanen ƙabilanmu sai taguwar ruwa wani taguwar ruwa ko ta kama wasa da mu ba mu san inda muke ba tsawon wata ɗaya muna saman ruwa saman teku sai can ta tsaya da mu a wata a jazira jama'a ya kike ma jazira ibiri Allahu akbar ibiri muna tsaya a wannan tsibirin sai muka sauka muka shiga tsibirin muna zuwa sai muka haɗu da wata halitta mai yawan gashi duka gashi ya lullube ta ba a ganin gabanta ina ne fuskata ina ne bayanta ya take ba a sani ba dabba ce wata halitta ce ta ubangiji ba mu sani ba ta rufe jikinta ya ce duk da haka sai muka yi ta maza muka ce kewashe ce ta ce ni jassasa ne sunana sai suka sake tambayata me ake ce ma jassasa ta ce wannan kuma ba zan gaya muku ba amma ku je cikin waccan bukka din akwai wani mutum yana buƙatar labarin ku idan kuka ba shi labarin ku shi ma ku tambaye shi game da ni suka ce ya ce muka tafi muna tsorace amma duk da haka muka je muka samu wani wata halitta wani mutum ya ce ba mu taɓa ganin halitta mai girma da ban tsoro da girma da ƙatanci da ƙarfi daga wannan halitta sai dai an yi mai takubajar an ɗaure shi da chain da salka an sanya hannuwan shi haka an ɗaure goyen shi sai suka zo suka ce mashi kai waye daga ina kuka fito ya tambaye suka ce daga can muka fito wajen waccan ta ce muna jassasa ce amma ta ce mu zo mu tambaye ka game da ita yace to kafin in gaya muku ni sai na ji labarin daga ina kuka fito suka gaya musu daga ya labarin kaza suka gaya musu duka wannan mutumin ya tambaye su game da wasu alamomi na tashin alkiyama duka suka yi mashi bayanin ai sun riga sun bayyana shi ya san wannan alamomin an gaya mashi idan suka bayyana to lokacin fitowar shi ya yi kusa ya ce to ina wannan mutumin balarabe da aka ce zai fito suka ce ya riga wanda aka ce muhammad ya fito ya yi kaya da mutanen shi sun wahal da shi amma a ƙarshe ya samu galaba a kansu yanzu ya kafa daula ta musulunci a madina ya ce to a nan nake gaya muku na yi kusan fitowa izini da za a bani in fito ya yi kusa ni ni ne masifu dajjal shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa tun farkon duniya har tashin alkiyama ba Allah bai wata musiba ba da halitta da tashin hankali wanda ya kai irin tashin hankali na masihu dajjal saboda tashin hankalin shi annabi sallallahu alaihi wasallam a duk sallah sai ya roki Allah ya tsare shi daga azabar kabari daga azabar wuta da azabar masihu dajjal yace lokaci yayi ku sai ke gaya musu idan lokacin ne ya fito kowace ƙasa sai ya je sai ya fitinaci mutane sai ya kasanta mutane ko ina sai ya shiga ya ce wallahi gari biyu ne kawai ba zai iya shiga ba su ne makka da madina ya ce ko su yana ta ƙoƙarin ya shiga duk ya shiga zai ga wani mala'ika ya sanci takobi yana ƙoƙarin ya shiga zai tsara mashi ya ce wannan garuruwan shine makka da tsaiba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya sandar shi ya bubbuga ta akan mimbarin shi ce ala hadhihi hiya tsaiba ala hiya tsaiba wannan garin da kai ji shine tsaiba wato shine madina don haka dajjal sai ya shiga ko ina makka da madina ne kawai Allah ba zai bashi Allahu to jama'a kaɗan daga cikin gwarzon sahabin nan da ya goyito wannan hadisi mun ji sahabin ko annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addini shine nasiha me ake cewa nasiha jama'a nasiha a larabci a yare na larabci da aka ce nasiha shine ka kyautata abu in za ka wa mutum nasiha ka yi mashi ikhlasan min qalbika with full abin nan sincerity tsarkake niyya don haka mai nasiha ana zaton zai kyautata imani zai kyautata magana ga wanda yake wa nasiha dan shi ne aka kira ta nasiha don haka wa'azi nasiha ce ka taimaki mutum ka bashi kuɗi nasiha ce ka hana yayi zalunci nasiha ce duk wani abin da ka sani na taimaka ma dan adam na sauƙaƙa mashi al'amari dukan shi nasiha to anan idan muka duba musulunci gaba ɗan shi ya zo al'amuru bil ma'arufi wani nahayi a musulunci gaba ɗaya ya zo da jalbul masalihi da dar'ul mafasidi duk inda ka gani abinda Allah ya ce ya ayyu hallazina amanu ko dai a ce ku yi aiki na alkhairi ko a hana ku da wani aikin shari gaba ɗaya musulunci haka yake ko dai a umarce ka da alkhairi ko a hana ka da me to shi ne nasiya don haka kenan hadisin ne yana magana gaba ɗaya ga musulunci duk abin da musulunci ya tattara jalbul jawo maslaha alkhairi da tunkuɗe duk wata ɓanna musulunci ya ce kada ka sha giya don in ka sha giya hankalinka zai zauɗu in ya zauɗu za ka yi abin da bai dace ba ya ce kada ka je ka yi zina saboda idan ka yi zina za ka shiga cikin hakkin wasu a jinsi da nasabar mutane za ta lalace aka ce kada ka yi sata in ka yi sata za ka zalunci wani wala ta akulu amwalukum bainakum bil batili kada ka yi wannan aka ce kada ka cuci wani jama'a muna jin wannan to nan addini nasiha ne gawa ga Allah nasiha ga Allah shine ka bauta ma Allah kada ka hada shi da wani tauhidi ka bauta ma Allah ta ka annaka anta abudallaha ka annaka tarahu kamar kana ganin shi shine nasiha ga Allah ina yi ne a gurguje saboda lokacinmu ya ƙare wali kitabihi da littafin Allah littafin Allah shine ka karanta shi ka yi aiki da shi duk abin da Allah ya ce tun daga bakara habbi rabbin nasi ka yi aiki da shi shine wali kitabihi da littafin Allah kada ka yi amfani da Qur'ani kamar da muka ji malam na faɗi ka yi wani dibilwa ka yi wani tsafi kamar irin wannan wanda suke yin wai fadam dama kun gane ko da irin wannan tabbat ya da mala yace wai kun gane ko su wayancan masu wannan dabilwa wai hada cewa suke akwai akwai kafara sura la ilaha illa kun san kafara surori a bakin su fa su ne tabbat ya da da su fa damdama alaihi da qul ya ayyuhal kafiruna dukkan su kafaran abin nan surori ne don haka in za a halaka mutum za a yi mashi fadam dama ko a yi mashi tabbata ya da kuma da bayan hannu mukan alƙur'ani dukkan shi min indillahi ne baya da bambanci shine to wala kitabihi da littafin Allah kada ka yi son kulle da littafin Allah Wala- eh, kada a yi alƙur'ani amfani da alƙur'ani a yi tsafi kada a yi a rubuta alƙur'ani da- da jinin haila na mata wal iyazu billah ko kusan akwai masu yin wannan ba kada a rubuta alqur'ani wa alqaitu alayka mahabbatin minni don a sihirce wani bai son wata a sihirce ya haukace sai ya aure ta ko ba ta son shi a yi mashi wa alqaitu alayka mahabbatin minni sai ta so shi ba don wannan Allah ya saukar da alqur'ani ba dan ya zama shari'a zanna alayka alqur'ana litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayka wannan shine sabon alqur'ani walikitabihi wali rasulihi nasiha ga manzon shi shine kawa annabi atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum kawa Allah da'a kawa manzon Allah da'a shine ka yadda da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bawon Allah ne manzon shi ne ka yadda da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba a bauta mashi kamar da nasara suke bauta ma abin nan suke bauta ma annabi Isa ka tabbatar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu wani da da kiyamace ta haifa wanda ya kai darajar manzo sallallahu alaihi wasallam ka tabbatar da cewa lalle abinda annabi ya faɗa na alqur'ani na na hadisi da dan jimma da dan jimmai suke da alqur'ani Allah ya saukar da alqur'ani ya saukar da sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam domin ta yi bayani ta yi fassara ta faɗa mana abinda Allah yake nufi annabi sallallahu alaihi wasallam kasancewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam bawan shi ne sannan cikin annabawa ba wanda ya kai darajar shi shine annabin ƙarshe amma kuma shine shugaban manzanni ka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da muka ce ba abin bauta bane ka tabbatar da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ba a hada shi da Allah wajen bauta bawan Allah ne amma annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin bauta ba ne to wannan shi ne wani rasulihi da manzon Allah kada ka zama ɗan ƙalaƙatu kun san ƙalaƙatu waɗanda su daga alƙur'ani wai kwabi ayi hadisin ba da huyi uminun daga alƙur'ani wai kwabi ayi hadisin don haka da wani hadisi za ku magana kun ga da ƙiƙai kun gane annabi yake cewa utitul qur'an wa mithluhu ma an bani alqur'ani da tawayan shi wanda suke tare ɗan biyu ɗin su tare shi adi'u Allah wa adi'u rasul haka Allah ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa rasuluhu in dai hadda gaske Allah kuke so to kada ku ce wai ga alqur'ani ku yadda da shi ba ɗan kalika to za ka gansu babu gansu da hadisi babu gansu da hadisi alqur'ani kuma alqur'anin nan da suke cewa mun san dai a cikin alkur'ani Allah ya ce a yi sallah amma sallah azhar ya ake yin ta a cikin alkur'ani ba mu gani ba ya za a yi magariba ba mu gani ba raka'a nawa ne ake yi a isha'i ba mu gani ba Allah ya ce a yi aure da aka ce babu aure sai da sadaki da da mi da wali ba mu gane shi a cikin alkur'ani ba Allah ya ce a bada zakka ya za a bada zakka nawa ne idan kuɗi sun kai za a bada zakka suwa ne mun gane ko to dukkan su cikin alkur'ani an yi bayani alkur'ani wanda za a ba da zakka simfi takwas amma ya za a yi identifying na simfi takwas sai cikin hadisin ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to su yan kalaka to sun ce babu wani abu alkur'ani za ka duba mu ko mun sarƙa a hudu babu cikin alkur'ani alkur'ani Allah ya saukar da alkur'ani Allah ya ce muka aiko ka ya rasulullah litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim don ka bayyana ma mutane abin da aka saukan musu don haka duk wanda ya ce ya yi imani da alkur'ani amma bai yi imani da hadisi ba kun ga rosa alkur'ani ne ke rosa addinin ne gaba ɗaya ne wale a'immatihim ga shugabannin musulmi shugabannin musulmi su ne malamai da majibintansu sarakuna ne na addini shugabannin ƙasashe ne na addini ya me yi musu nasiha shine kai musu biyayya matuƙar baka ga kafirci na ƙarara ba haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka zama tsakaninka da shugabanni sam'an wa ta'ata ka ji ka yi musu da'a bayan wannan in nasiha ta samu in kana da hanyar da za ka je ka isar da nasiha gare su a tarance an fi son wannan kai musu nasiha a tarance in wannan bai samu ba in za ka isar musu da nasiha ka isar musu da me da hikima udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana don haka kai wa shugabanni nasiha yadda ya kamata da kuma hikima da girmamawa da darajantawa ba tare da aibantawa ba duk ƙasar da ko duk al'ummar da ba ta da shugabanci al'umma ce wadda take zama wato karan yayi ba albarka saboda mahimmancin shugabanci rasulullah sallallahu alaihi wasallam da ya rasu ga gawa ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kwance a cikin ɗaki ba a binne annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai da aka ne sai da aka sa shugaba saboda mahimmancin shugaba saboda mahimmancin shugaba annabi sallallahu alaihi wasallam duk ya aiki mutum daya biyu suka kai uku sai ya samu su shugaba ba a taba zama al'umma musulunci babu shugaba ba shi kuma shugabanci ba zai yi ba idan babu biyayya da da'a to yi musu nasiha kai musu biyayya da da'a ka darajanta su kai musu addu'a Allah ya dace da su wa ammatihim na ƙarshe shine sauran gama garin mutane sauran gama garin mutane nasiha idan ka ga mutum na yin abin da ba na kwarai ba ka shiryar da shi kai mashi nasiha wanda baya da shi kana da abin da za ka taimaka mashi kai mashi nasiha wanda ya yi ba daidai ba ka lurar da shi wanda yake da abin aure wanda bai da abin aure kai kana da abin aure ka auren mashi duk wani nau'i na taimako ka wa ɗan uwanka nasiha ne kada ka tsoka wai nasiha irin wannan da ake yi kawai bayan an gama sallah mutum ya ce ai kamar ina da nasiha ba ita bace nasiha duk wani taimako ana kiran shi nasiha ka ba mutum kuɗi nasiha ne ka wa mutum lift me ake ma lift daga nan ka rage mashi hanya nasiha ne mun gane ko jama'a ko to duk waɗannan nasiha ne to addini ya ginu akan wannan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan ku yi taimakekeniya ga aiki na biyayya da tsoron Allah kada ku yi biyayya ga abin da ya zama sabon Allah da zunubi don haka jama'a addinin nan da kake gani gaba ɗan shi taimakon juna ne dan shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa tamkan musulmi yadda suke haka suke kamar gini sashen shi yana karfafa sashi wannan ginshikin yana karfafa wannan wannan yana karfafa wannan in aka sare wannan duk sauran ginshikan sun rage karfi in aka sare wannan ban aka fasa wannan bangon duk sauran bangaye sun rage karfi don haka haka musulmi ya kamata ya zama duk lokacin da mutane musulmi suke haɗe tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya lokacin za su yi ƙarfi don shi ne jama'a a koda yaushe mu wannan al'umma tamu ta Najeriya, arewacin Najeriya da Nijar su waɗannan 'yan mulkin mallaka lokacin da suka zo suka san duk lokacin da za a haɗa Najeriya arewacin Najeriya da ya zama dominan na musulmi ne da ƙasar Nijar za a yi ƙarfin da za a samu haɓaka ta tattalin arziki musulunci zai ƙarfafa waɗannan turawan tun ba a kai ko'ina ba za su mi za su gudu sai suka gaba kwasan al'ummar najeriya da nigeria san al'umma ɗaya ce duk wanda yake ɗan sokoto ko ɗan katsina ko ɗan kano muna ji ko ko ɗan ina ko dai yana da alaƙa ba mahaifin shi asalin shi daga Nijar fito in ba mahaifin shi ba kakan shi mun gane ku zama don haka al'umma ɗaya ce turawan mulkin mallaka suka zo suka raba wannan zan ba ku babban misali shagari shugaban ƙasa shagari buhari umar musa yar adwa muna jin wannan ko a wannan muka tsaya dukkansu idan ka tare tarihi a can can can duk kakanninsu yan Nijar. To don haka ashe mu ƙarfinmu inda ya ragu na rarrabanmu. Turawan mulkin mallaka maƙyanmu suka zo suka rarraba ƙasashe. Kana ji kana gani ga gida-gida yanzu akwai inda boda tsakanin wannan Nijar da Najeriya titi ne kawai. Kun haɗu ko jama'a? wai wannan ɗan Nijar ne wannan ɗan Najeriya ne to ashe shi musulunci shi ya zo da ƙalfafa addini da ƙalfafa ƴan uwantaka don shi ne ƴan uwantaka musulunci ta fi kowace ƴan uwantaka ta fi ta jini ta fi ta ƙasa ta fi ta ƙabilanci wannan shi ya sa Bilal baƙi ƙirin ɗan Afirka ya zo ya zama shugaba akan ainihin larabawa jikokin larabawa suhaibun rumi wanda ya so da ƙasar roma ba balarabe ba ne ya yi zama babban sahabi ya ɗaukaka a cikin daular musulunci salmanul farisi mutumin farisa wanda ba balarabe ba ne ya zo ya zama ɗaya daga cikin manyan-manyan sahabbai wanda daular musulunci take alfahari da su don haka musulunci ba ƙabilanci ba ne inna akramakum inda Allahi inna akramakum inda Allahi atqakum attaqwa ha huna wa shiru ila qalbihi salat jama'a a nan zan dakata na ci lokaci yancin minti 20 fatar abin da na faɗa daidai Allah ya ba mu ladashi kuskure Allah shafe cikin zukata ya gafarta muna اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمع اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين akwai wani wanda sai ya yi dokar abin nan na karatuttukan mu ya zo da shi akwai mai bukata insha Allah a ina ne memory card ko Allah ya samu dace wassalamu alaikum ya shek ya shek